بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير الله دي tara ga watan Rabi'un al-Awwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Satumba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 51 cikin jerin darussa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli wallafar al-Imamu Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn abdulbari annamari al-qurtubi rahmatullahi alaihi ibn abdulbari ya rasu a shekara ta 400 ne da 63 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wannan littafi nashi yana daga cikin littafai da suke karantar da ladubba na sana'ar karatu da dalibta muna amfani da nuska ta abul ashbal az-zuhairi Allah ya saka mai da alkhairi wanda ya rairaye ta ya kira ta da suna sahihu jami'i bayanin ilmi wa fadli za mu tashi a lambar babi na albabu sabi'u wal arba'un babi na arba'in da bakwai cikin babubukan da malam ibn abdulbar ya kulla ya kira shi da suna man yastahiqu an yusamma faqihan aw aliman haqiqatan la majazan wa man yajuzu lahu al-futya 'inda al-ulama babun da zai ambata mana siffofin mutumin da ya cancanci a kira shi da suna masani ko malami masanin fiqhu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din to wane ne wannan faqihi din da kuma alim masani hakikatan wanda da gaske ne sun kai wannan matsayin la majazan awai kai a dinga ambata haka nan majazi wato abinda ba tabbas a dinga kiran mutane da sunaye kawai wanda ba su cancanta ba ka je kawai kowa injiniya kowa dakta kowa alaramma kowa barista kowa sheik kuma duk ƙarya ne ba su da wannan cancanta ta ilimi to wannan shine majazi da yaro ya shiga faculty of law sai kawai a dinga ce mai barista yana aji uku watakila a harba shi waje ya kasa karasawa kaga ba baristan bane kenan ko duk wanda aka shi da farar riga ko ga tsana ce mishi doctor doctor ne wani mahala cleaner ne wani attendant ne wani ga sunan dai haka dai kananan yan boko ne a cikin harka to wannan duka majazi ne na fata mun gane mala yace qala sha'ir khairuna afdaluna ma'rifatan wa idha ma arafa Allah abad yace khairuna mafi alkhairi a cikin mu afdaluna ma'rifatan wanda yafi mu falala wajen ilimi shine mafi alkhairi a cikin bayi wa idza ma arafa Allah abad kuma wanda in ya san Allah zai bautawa Allah mai bautawa Allah shi yasa koda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din malamai suka ce al fiqhul akbar huwa ma'rifatullah shi yasa imamu Abu Hanifa ya kira littafin shi na akida da suna al fiqhul akbar fiqhu mafi girma fahimta addini mafi girma shine sanin Allah sanin Allah da siffofinsa da da sunayensa da rububiyarsa da uluhiyarsa da sauran da ke da alaka da aqidar sanin Allah shine mafi girma sannan kuma haka za a yi ta biyowa baya sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sanin shari'arsa sanin tarihinsa sanin sirarsa haka dai haka dai kowane ilimi da gwargwadon inda ya danganta da gwargwadon sharafinsa to Allah madaukakin sarki shine a Ubangiji da haka sharafin ilimin da ke da alaƙa da shi ya fi duka saura. Ruwa ga yadda shaiɗan ya sa mutane wasu wasi sai suka ɗauki abin da bai daraja suka ba shi daraja. Mai daraja kuma ba a kula da shi ba. Yanzu malami da ya san Allah ba wani abin girmama ba ne a cikin mutane. Sun fi girmama malami da ya san wani abu can na duniya. Ce ai masani ne a sociology. ai babban farfesa ne a ilimin abin zane-zane taswirar gidaje to wannan sai ga ana girmama shi ana kambama shi alhalin kuma ga wani wanda shi kuma masani ne a ilimin Allah da ana ganin wannan ai ba komai bane damuwar shi ce kawai wannan shi ya jiyo so wannan talbisi ne na na shedan Allah ka tsare mu wa am mujahidin fi qawlihi azza wa jalla wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu mujahid ibn jabar yana fassara fadin Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa ban halicci aljanu da mutane ba illa liya'budun sai dan su bauta mini mujahid yace illa liya'rifun sai dan su sanni sani na hakika sanin Allah shine bauta musu nan wa qala ibn jurayj ibn jurayj yace illa li ya'lamu ma jabaltuhum alayhi min ash-shaqawati was-sa'ada sai dan su san abinda na halicce su akai na kekashewar zuciya da abinda na halicce su akai na samun sa'adar zuciya wato bayi su iya sanin meye mai kyau meye mummuna a bisa hasken shari'ar Allah wanda yasa Allah ya halicci bayi kenan su bautata wa Allah ba wai su bautata mishi da ka ba a su bautata mishi bayan sun san Allah a ilmanci ko mun gane wan Hassan ibn Atiyya qala mazdada abdun billahi ilman illa zada nasu bihi qurban babu bawa ba zai ƙara sanin Allah ba face sai kaga mutane sun ƙara kusantan wannan bawa wa kana al-Hasan al-Basri rahimahullahu kathiran ma yatamathalu bi hadha al-bayt al-Imam al-Hasan al-Basri Allah ya gafarta masa su da yawa yana yawan maimaita karanta wannan baitin yace yasurul fata ma kana qaddama min tuqa idza arafa ad-da'a alladhi huwa qatilu yace yasurul fata yana abin yana yi mutum farin ciki da daɗi idza kana ma qaddama min tuqa idan ya zama abin da yake gabatarwa na tsoron Allah shine wato yakan ji bawa yakan ji daɗi in yana gabatar da ayyuka na tsoron Allah idza arafa da allazi huwa qatil idan ya san cutar da ta kashe shi wato ya san meye shirka ya guje mata ya san meye sabo ya guje masa ya san meye barna ya guje mata to wannan yakan sa bawa ya ji daɗi a zuciyarsa to kaga wannan abubuwan kuma ba a sanin su sai da ilimi wakila lilqman a cikin wasaya na lukman al-hakim aka ce masa ayyun nasi agna a cikin mutane wane ne mafi wadata ƙala ya ce marradiya bi ma'utiya wanda ya yadda ya yi ƙana'a ɗan abin da Allah ya bashi ya wadace shi a zuciyarsa ya wadace shi a aikace ƙalu fa'ayyuhum a'alam sai suka ce to wajen ilimi kuma wane ne mafi ilimi ƙala ya ce manis dada min ilmin nasi ila ilmi wanda ya ɗebi ilimin mutane ya haɗa da nashi mutum yana da karatu amma bai koshi da nashi ba duk abin da ya ji a gun wani na fa'ida sai ya haɗa da nashi duk abin da ya gani a gun wani na kyakkyawar mu'amalar ilimi kyakkyawar dabara ta taskace ilimi sai ya haɗa da nashi to wannan shi yake kun kowa samun ilimi wa an ka'abin anna musa alaihi salam qala ka'abu dan ka'abul ahbar kenan wannan yace musa alaihi salam wannan yana cikin isra'iliyar da ake hakaitowa dan musa yana cewa ya rab ayyu ibadika a'lam wane ne cikin bayinka yafi kowa ilimi qala sai yace alimun gharsanin bil ilm malami wanda yake da tsananin yunwa shine gharsan wanda baya koshi da ilimi wato malamin da bai taba yadda cewa ilimin shi ya kai ba kullun neman ƙari yake kullun nema yake na da samu ƙarin sabon karatu karatun da zai ƙara fito mai da wani abu da ya sani a baya ya ƙara fahimtar sa kullun aikin shi to babu babu wanda yake moran ilimi kamar mutumin da ke da wannan siffa wanda yake kullun cikin neman ilimi yake kalmar tarihi yana bayyana mana siffofi da za a gane waye malami waye masani wa an umara maula ghafra anna musa qala ya rabbi ayyu ibadika a'lam qala yace allazi yaltamisu ilman nasi ila ilmihi wanda kullum yake neman ilimin mutane ya ƙara a cikin nasa wanda aikin shi kullum ƙoƙarin ƙara ilimi a cikin ilimin mutane wa qala abdullahi ibn mas'ud wa qala abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu kafa bi khashyati llahi ilma wa kafa bi ligtirari billahi jahala yace ya ishe ka ilimi jin tsoron Allah shine matakin tumbatsa na ilimi ko da iliminka kaɗan ne idan kana jin tsoron Allah to kai ne mafi ilimi a cikin mutane kuma komin yawan ilimin mutum idan ya ainihin wato zama ya rudu da al'amarin Allah wato bai damu da al'amarin Allah ba to babu jahili kamar sa komin sanin karatun mutum ya zama baya taka tsantsan game da al'amarin biyayya shiga Allah wannan shine mafi jahilci a cikin mutane وعن أبي الدرداء قال لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة yace baka taba zama masani iyakar masani sai ya zama kana iya kallon fuskokin ma'anonin ayoyin alkur'ani wato kowace aya ka san fuskokin ma'anar da malamai suka bata fassara ɗaya biyu uku mafi ayoyin alkur'ani suna da wannan fassarorin walan tafqaha kullal fiqhi hatta tamqutan nasa fi zatillahi ba za ka zama masani iyakar masani ba har sai ka fita sha'anin mutane game da al'amarin Allah ya zama baka damu da wa ka bata ko da wa ka shirya ba matukar ka shirya da Allah ya zama shiryawarka da Allah shine damuwarka ba damuwarka neman wato shiryawa da mutane thumma tuqbilu ala nafsika ka fita batun mutane sannan ka tunkari zuciyarka don ka gyara ta fatakuna laha ashadda maqatan ninka linnasi sai zama kuma kafi jin haushin kanka fiye da jin haushin da kake wa mutane saboda gazawarka to ba za ka zama malami ba sai ka zama kullum kana zargin kanka da takaitawa kana zargin kanka da gazawa kana wa kanka lissafin ta natsu cewa ya kamata fa in gyara kaza ya kamata fa in gyara kaza fiye da wanda kake wa sauran mutane malai sake cewa wa an hammad ibn zaidin kala qultu li ayyub ara'aita qawluhu hatta tara lil qur'ani wujuhan kathira algata malam me kake fahimta da magana abu darda da yace har sai kaga fuskokin alqur'ani daban-daban fasakata ya tafakkaru sai malamin yayi shiru yana tunani qultu sai nace mishi ahuwa an yara lahu wujuhan fayahabul iqdama alayhi yace shin yana nufin ne ka ga fuskokin alƙur'ani fuskokin fasara mabambanta amma kuma ƙur'anin yana maka kwarjini ka kasa faɗa sai ka samu hujja ƙala huwa haza ce ƙwarai kuwa wato wata fahimta ta maka a cikin wata ayata alƙur'ani amma saboda kwarjinin da ƙur'ani yake maka sai ka kasa faɗan wannan fahimtar har sai ka samu dalili a shari'a wannan yana nuna lalle ka san abin da kake a ilimi wato baka alƙur'ani taka haye ko hawan kawara kawai duk abin da ka je duk ayar da kaga dama ka ja kai mata fassara da kaga dama ka lankaya ta a wuyan wanda kaga dama baka yin wannan kana ganin wata fassara wadda za ta hau kan ayar amma za ka ji kwarjinin alkur'ani kada ka faɗi abin da Allah ba shi yake nufi ba sai in ka yi bincike ka samu abin da yake hujja ne to wannan alamar mutum ne wanda ya san abin da yake a gidan ilimi وقال إياس بن معاوية إنه لتأتيني القضية أعرف لها وجهين إياس بن معاوية أنكر أمتنا أتنبايا من أمبتش cikin muhimman mashahuran alƙalai da suke da hikima wajen warware hukunce-hukunce a kotunansu da shi ne yake cewa ana kawo mini case sai na ga fuska biyu ko dai na na yi judging in favor of A ko kuma in favor of B misali fa'ayyuhuma a khastu bihi a raftu an ni ƙadƙadaitu bilhaq zan ga fuska biyu in ga cewa duk wadda na ɗauka to na yi aiki da gaskiya wani ƙata da ta ƙala mallam ya arifa likhtilafa lam ya shimma ra'ihatal fiqhi bi anfi wanda duk bai san labarin sabanin malamai ba to wannan kwata-kwata bai shinshini ƙanshin ilimi da hancin shi ba mas'aloli na saɓani kasancewa ga abin da wane ya ce ga dalilansa mazhabawa ne ga abin da suka faɗi ga dalilansu malam wani ga abin da ya faɗa a wuri kaza ga dalilan shi akan mas'ala guda ɗaya tun baka san wannan ba baka cikin lissafin wanda suka shinshini ma kanshin ilimi abin mamaki mu a yanzu ɗaliban ilimi da ma wasu da ake ganin malamai ne suna suna kore samuwar wannan mas'alar wani ma kawai cewa yake cewa akwai sabanin malamai ma ɓata ne kuma da gaske ne akwai sabanin kuma akwai shi a cikin karatu amma wani abinda kawai ya sani shi yake so a faɗa ana faɗin wata mas'ala da ta saba abin da ya sani sai tumi wanda ya faɗa da cewa batacce ne ko mai ruɗa musulmai ne ko waye ko waye duk inda ake karantar da ilimin jama'a na gaskiya dole a ba da muhimmanci wajen sanin saɓanin da kuma sanin meye hujjojin malaman da kuma sanin menene tarjihin mas'alolin ta hanyar ƙawa'id kulliya da kuma mas'ala juz'iyat wannan shi ake cewa al-fiqhul muqaran babi ne mai mai zaman kansa a fiqhu akwai littafai da yawa da akai akan sa nan kurkusa wanda ake fara koyon karatu da shi shine bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al-hanbali na ibn rushd al-maliki Allah ya gafarta masa sannan mafiyar littafai mutawwalat na fiqhu irin su muguni na ibn qudama irin su al-muhalla ta ibn hazmin irin su at-tamhid na ibn abdul barri irin littafin sunan kubra na al-baihaqi irin sharhin muwatta ɗayan al-istizkar shi ma na ibn abdul bar irin fathul bari da ire-iren su duk in kana karanta su zaka ga suna yawan tattauna mas'aloli na sabanin malamai fassara hadisi kwaya daya fassara aya kwaya daya mas'ala kwaya daya sai ka ji malamai sun ce kaza su wani sun ce kaza su wani sun ce kaza to wanda duk bai san wannan ba to baya cikin lissafin wanda suka san me yake a gidan karatu baya ciki wa kana ayyubu sakhtiyani yaqulu ayyubu yana cewa ajsarun nasi alal futiya aqalluhum ilman bi ikhtilafil ulama babu wanda yafi kowa tsaurin ido akan yayi sauri ya bada amsa akan tambaya sai wanda bai san saɓanin malamai ba wanda ya fi kowa jahilci game da saɓanin da malamai suke akan masail shine yanzu yanzu da an yi tambaya wani ma ba shi aka tambaya ba amma zai alkafara kawai ba da amsa sai ai kaza ne saboda iya ɗan abin da ya sani kankani ne shi ko wanda ya san akwai saɓanin nan to yana taka tsantsan sai ya tsaya ya yi tunani ya duba ya sake dubawa ta yi ma yau ya faɗi amsa guda gobe a sake tambayar shi kuma ya bada wata amsa sabanin haka shi zaka ji ana cewa wali ahmad fi zalika riwayatan al-imam ahmad a wannan matsala yana da riwaya guda biyu wata rana an tambaye shi ya ce kaza wata rana an tambaye shi ya ce wani abu aka san haka haka imam shafi fatawoyinsa waɗanda ya a misra sun bambanta da wanda ya a iraki sun bambanta da wanda ya a yaman haka a shafi fil qadim a shafi fil jadid to haka duk malamai suke al-imam ash-shaykhul albani Allah ya gafarta mishi akwai hadisai sama da dubu da ya inganta su daga baya ya ce ya gano ba su inganta da wasu sama da dubu da ya ranta su daga baya ce ya gano ba su ba masu rauni ba ne shi sa za ka ga akwai taraju'at saboda kullum ilimin mustajid ne ana ana istijdadin shi to da haka wanda ya san ilimi yana taka tsantsan kafin ya bada fatawa sai ya sake tuntubar mai malamai suka ce wa amsakun nasi anil futiya wanda yafi kowa kamewa daga fatawa a alamuhum bi ikhtilafil ulama shine wanda yafi kowa sanin sabanin malami wa qala ibn uyayna al alimu alladhi yu'ti kull hadithin haqqan malami shine wanda yake baiwa kowane hadisi haƙƙin sa wajen bayani da fahimta da zurfafa bincike da sanin inganci da sanin fiqhun sa da sanin yadda hadisin yake wa qala وقال ايضا اجسر الناس على الفتيا اقلهم علما باختلاف العلماء شيما irin wacce magana ce ta ayubu as-sakhtiyani وقال وقال ابن القاسم سئل مالك لمن تجوز الفتوى an tambayi imam malik aka ce Allah shiga fatta malam wane ne mutumin da ya halasta ya dinga amsa mutane tambayoyi qala la tajuzu al-fatwa illa liman alima makhtalafa an-nasu fihi fatawa bata halasta sai ga wanda ya san bayanin saɓanin da mutane suka yi akan wannan matsala. Ƙila lahu, sai aka ce, Ikhtilafu ahalin ra'ayi, algata malam kana nufin saɓanin malamai irin mutanen kufa, misali, ƙala la ya ce ba irin wannan surutun nake nufi ba. Ina nufin ikhtilafu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ka san saɓanin sahabbai akan matsala. Da ka dole sai kanta littattafan da suke ruwaito saɓanin. irin waɗanda muka ambata kaman muwadda ta Imam Malik kaman Sunan Kubra na Baihaqi kaman At-Tamhid kaman bin littafin Muhalla da ire-iren su Musannaf Ibn Abi Shayba Musannaf da Abdul Razzaq zaka ga suna ruwaito maganganu da fiqhu da fatawoyi da ra'ayoyin sahabbai da tabi'ai to shi ka san waɗannan wa aliman nasikha wal mansukha min al-Qur'an sannan Malik ya kara da cewa kuma wanda ya san ayat da ta soke da ayar da aka soke ta a cikin alkur'ani wa min hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya san hadisai da suka soke junansu wa kadhalika yufti ce to wannan shine zai yi fatawa wa qala abdul malik ibn habib samit ibn al-majishun yaqul yace kanu yaquluna sun kasance malamai suna cewa la yakunu faqihan fil hadith man lam yakun aliman bil madi bai taba zama masanin mutum bai taba zama malami a zamaninsa sai ya san abin da ya faru a ilimi a da sai yana da background akan me ya faru a ilimi tun daga zamanin farko har zuwa sanda yake rayuwa sai yana da literature yana da yana da yana da ainihin awareness akan literature na wannan fannin adabiyat na abin da yake magana akai dai yau ka zama malamin nahwu baka karanta suwaye ibnu malik me suka rubuta su su abu hayyan su sibawaihi su akhfash su abin zajjaj duk waɗannan baka san su ba ka ji kai kan tuwanta bi kwaye ka ce ka zama malamin nahu ko a ce kai malamin qira'at ne amma baka san gudumawar malaman da suka gabata su shatibi baka san qurra'u su su nafi'u su wane su kisa'i duk baka san su ba kawai kai dai kana kana sabgaka kaga kana yi ne kawai akan ruwa kowane ilimi yana tafiya tare da wato tarihin tatsawurat ɗin da suka faru a cikin shi a baya kowane ilimi mu kiyaye ta da ilimi kamar 'ya'yan abun wuya ne suna bin bayan junansu ba ka tsinka su sai sun watsi da zarar an tsinka wannan zaren watsewa kawai za su suna ana tafiya ne a wani sequence don ka fita daga cikin wannan sequence ɗin ka zama zare a ciki وعن علي بن الحسين بن رشيق يقول سمعت عبد عبد الله بن المبارك يقول سئل متى يسع الرجل ان يفتي an tambayi shekul islam abdullahi dan mubarak Allah ya kara masa rahama cewa yaushe ne mutum zai iya kama aikin fatawa gadangadan qala idza kana aliman bil athari idan ya zama masanin hadisi basiran bir ra'ayi sannan gogagge a wajen fahimta ta maganganun malamai wa Muhammad ibn al-Munkadir kala ma kunna nad'u rawiyata illa rawiyata shar wa ma kunna naqulu lil ladzi yarwi ahadith al-hikmati illa alim yace mun kasance dole kaji mun ce mishi rawiya to wannan muna nufin waka ya iya waka ya sani sai a ce rawiya ne shi wanda kaji kuma na ce mishi wato alim masani to wannan wanda ya san hadisi kenan shi yake ce masani wa qala ya ibn sallamin la yambage liman la ya'rifu al-ikhtilaf an yufti ya ibn sallam yace wanda bai san sabanin malamai ba baya halarta gare shi ya fatawa la yajuzu liman la ya'lamu al-aqawil an yaqula hadha ahabbu ilayya wanda bai san zantuttukan malamai mabambanta ba bai da yancin kawai ya san zance kwa da yace ni wannan shi ya kwanta mun are ni na gamsu da wannan ire da mutane suke nan to ni dai na gamsu da wannan bai san ma yaji dayan bai sanya juja kaga wannan ba ilimi yake nema ba ba gaskiya yake nema ba ya riga ya presetting mind din shi kawai kaza yake so yi saboda ka iya ji iya ji iya wannan zuciya ni ba na son wani zance sai wannan to wannan ba tafarki na ilimi ba wa qala abdul malik abdurrahman ibn mahdi mala abdurrahman dan mahdi yake cewa la yakunu imaman fil hadith man yatatabba'u shawadh al hadith bai taba zama masani a cikin hadisi limami a cikin hadisi shi wane shi mutumin da yake biye mazare shawar wasu abubuwa da suka fandare a cikin gidan hadisi wato shi ba ilimin hadisi yake ne ba ayan ilimin hadisi ne ɗaiɗaiwa da suke da wasu matsaloli ko suka sabawa abin da aka saba ji aw haddasa bi kulli ma yasma'u haka nan wanda zai ce duk abin da ya ji sai ya karas to babu shakka shi ma bai taba zama malami ba duk abin da ka ji ne kawai zaka je kai gaba ba sai ka tantance sai ka tace sai ka kai lokacin da ya kamata ka faɗe shi da wurin da ya kamata ka faɗe shi aw haddasa an kulli ahadin ko kuma wanda zai ce duk wanda ya gani sai ya koyi karatu a gunsa baya tantance su waye malamai da ya kamata a koyi karatu a gunsu da waɗanda ba su bane wa kana sa'id ibn abi arubata yaqulu man lam yasma'i al-ikhtilafa fala ta'udhu aliman wanda duk bai saurari ilimi game da sabanin malamai ba to karka lissafa shi a cikin masar wa kana qabisatu ابن عقبة يقول لا يفلح من لا يعرف الاختلاف الناس تجري مغانا وقال الخليل بن أحمد خليل ابن أحمد الفراهيدي الله يغفر تامس يكيتو الرجال أربعة متاني كلا هؤلاء تفسكر دنغن تكسد إلم رجل يدري ويدري أنه يدري كما تمن دا ياسن إلم كما ياسن ياسني فذلك عالم وانا شاكي تمن معلمي مسني da haka fattabi'uhu wa saluhu ku bi shi ku je ku tambaye shi karatu ya koya muku aji na ɗaya kenan na biyu wa rajulun la yadri mutumin da bai sani ba wa yadri annahu la yadri kuma ya san cewa shi bai sani ba ya yadda ya appreciating cewa shi jahili ne fadhalika jahilun fa'allimu wannan jahili ne basiti mai saukin sha'ani ku koya mai ku kawo mai da jahilcinsa na uku wa rajulun yadri ku mutumin da kuma Allah ya bashi karatu wala yadri annahu yadri amma ya gafala bai san karatun shi ya kai haka ba fadhalika ghafilun ne ba aqilun ba fanabbihuhu to wannan wawa ne ku faɗakar da shi cewa kai kana fa anta ala darajatin min al-ilm ya gane matsayinsa ya san darajarsa na hudu wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri bai sani ba ko bai san cewa bai sani ba tsammanin shi wai shi ma masani ne fa zalika ma'iqun to wannan karkatacce ne fa hadaruhu ku ji tsoron shi ku takara nan da shi mutane da yawa a wannan baban su masu tsoma baki a cikin harka addini a yanzu galibin su anan suke la yadri wala yadri annahu la yadri bai sani ba ko bai san cewa bai sani ba tsammanin shi ya sani masu sauraron shi suma tsammanin su cewa ya sani saboda zai ta fasu'ilu fa aftu bi ghairi ilmin fa dallu wa adallu Allah ka tsare mu wa an abdurrahman ibn mahdi kala yace la yakunu imaman fil ilmi man akhadha bi shadd min al ilm wanda duk yayi riko da abin da yake fandararre masaloli fandararru a cikin ilimi bai taba zama limami wala yakunu imaman fil ilmi man rawa an kulli ahadin hakanan wanda yake riwaya daga kowa wanda baya tantance wane ne malamin da za a dauki karatu a gunsa duk wanda ya ji kawai ya kama saurara duk inda ya ga ana karantawa ya je ya zauna duk kasadin da ya gani ko nawa ya kawai ya saurara wannan ma bai taba zama limami wala yakun imaman fil ilmi marrawa an marrawa kullu ma sami'a haka nan wanda zai ce duk abin da yaji in yazo karantawa sai ya faɗi duk abin da ya sani baya rage komai shi ma bai taɓa zama limami bai taɓa zama jagora a ilimi a malai sake cewa warawa warawa malik ibn anas an sayyid ibn musayyib annahu balagahu balagahu anhu annahu yana cewa laisa min alimin wala sharifin wala fi fadlin illa wa fihi aibun yace babu wani malami ko wani sharifi mai daraja ko wani ma'abocin wata falala illa wa fihi aibun sai ya zama da wata naqasa saboda naqais bashariya abubuwa ne jibilliya naqasa a zurfin ilimin sa naqasa a ainihin ɗabi'arsa ko halayensa ko mu'amalarsa ko na ƙasa a wurin aikin karantawar sai an samu dai wani aibi da yake da shi walakin man kana fadluhu aksara min naqsihi zahaba naqsuhu li fadlihi ce to amma abinda ake lura shine wanda falalarsa alkhairin sa ya rinjayi sharrin sa nagartarsa ta rinjayi matsalarsa to wannan sai a dauka falalan nan ta yi maganin waccan matsalar tashi kama anna man galaba alaihi nuqsanuhu dhahaba fadluhu kama wanda kuma wanda matsalar shi ta galabai kirkin shi to wannan kuma falalar shi ta abin da yake da shi na falala kadan ta lalace to in kace ba za ka koyi karatu ba sai a gun malamin da bai da aibi to ba za ka koyi karatu dole kowane malami yana da nashi aibin wani a cikin asalin karatun wani a cikin mu'amalarsa da ɗalibai wani a cikin nagartar halayensa wani a cikin ƙwazansa za ga yana da ƙarancin ƙwazo wajen aikin karantarwa wani a cikin magana irin ta bakinsa wani a cikin wata ɗabi'a da Allah ya zarce shi da ita za ga wani malamin fushi wani malamin saurin hasala wani rashin ɗaukan abin da yake da muhimmanci wani za ka gan shi ma kamar ɗan wulaƙanci ne wa mutane wani yana da zafin abin nan yana da zafi wajen hulɗa shi da mutane kowa dai da irin nasu wani malamin taurin bashi ne da shi ya ci bashin kana ɗalibi ya ƙibiya kai kuma kana saye da sayarwa wani sai ga malami wani bai iya mu'amala da mutane ba akwai malaman da su kuma wani auri saki ne ai ta cewa malamin ku ai bai rike mata wani haka dai ɗabi'u irin waɗannan to a cikin ɗabi'ar wani kuma a cikin asalin aikin ilimin ga karatu ya tumbatsa amma ya tsayawa tsaya ya kula da abin nan ya zama consistent a wurin karantarwa wani kuma ya zo karantarwar ba zai tsaya ya karanta ɗin ba sai ya saka wata shirita a ciki ko wani abin da ba cikin karatun wani abin nan yana da wulaƙanci da kayi kuskure ko baka ko baka yi abin da ya kamata ba zai gaggaya maka maganganu ya maka gori da akwai su a cikin malamai sawa'un na na addini ne ko na boko akwai to abin da ake so ka yi haƙuri da wannan yanayin nashi ka ɗauki ilimin ka kau da kai daga aibin nasa in ba haka ba kai za ka yi asara ga baki ɗaya malam ya ce wa qala ghayruhu la yaslamu al-alimu min al-khata malami baya tsira daga kuskure faman akhta'a qalilan wa asaba kathiran fa huwa alim wanda yake da wayansu yan kurakure kadan sannan kuma wato yake da ilimi mai yawa to wannan shine malami waman asaba qalilan wa akhta'a kathiran fa huwa jahil wanda ko kuskuren shi yafi daidai din shi yawa kaga wannan jahili ne sai nake ko a jarabawa da haka ake ci ko a fadi mutum bai ci 100 over 100 ba amma dai ya ya wuce pass mark so da so haka an gane cewa ya kama hanyar fahimta wanda ku ya gaza pass mark kaga bai kama hanyar fahimta ba sai a ce ya fadi to duk malami baya rasa kuskure bai rasa kuma daidai amma daidan shi ya zama shi ke da yawa fiye da kuskuren shi to mu gane kuma jama'a wannan magana da aka fara bata nufin shi kenan mu saki jikin mu cewa da zaran malami ya kuskure kawai mu fara yayata kuskuren shi mu fara cewa ai dama dole malami ya da kuskure dole kuma sai an yi mura'at na wasu abubuwa mabambanta wajen faɗin kurakuran malamai na farko tukuna ya zama akwai bukata zuwa ga bayyana wannan kuskuren saboda kada wata shubha ta shiga ko ya zama an ɓoye wani karatu ko karatu ne ya kawo kai ko mas'ala ce da ake bukatan bayani akan ta takhirul bayani a lokacin hajjati la yajuz amma kawai tasayyud farautan kurakuran mutane kawai dan ka bayyana su wannan ba ta farkin ilimi bane jama'a amma idan karatu ya kawo kai aka tara wani malami ga kuskurensa to ba laifi na an bayyana kuma bayyana kamar da muka sha faɗa cikin mutuntawa da nema mishi gafara da nema mishi uzuri al-imam ibnu hajar ya ba da labari a cikin tafin shi inba'ul ghumar inda yake tarihin malaman da ya zamani da su yana labarin malamin su nuruddin al-haythami mai majma'uz zawaid ai yake cewa nuruddin al-haythami yana kaunata sosai kuma har yana faɗa wa ɗalibai cewa ni ibnu hajarin na na kafafuna sun yi zurfi a ilimin hadisi kaga tsakanin shi da malamin akwai kauna akwai soyayya mu kalli wannan har malamin yana yana bada testimony a kansa to sai ibn hadirin sai ya samu kanshi a cikin wani yanayi da kanshi yake fara yace da naji labarin ya rubuta littafin majma'uz zawaid umman ba'ul fawaid sai naje na samu littafin sai na karanta ina karantawa sai naga akwai wasu kurakurai a ciki ce da naga haka fashara'atu fi jam'i akhta'ihi wa awhamihi min alkitab sai nace bari in tattara kurakurai da inda malam yayi bankawar a cikin littafin nan ya fara tattarawa sai labari yayi juyi yayi juyi har ya kuma kunnan malamin yace sai aka zo aka ce mun malam ya ji bakin ciki da damuwar wannan abin da nake ce yanzu wani ni zai wa haka yace to na ji haka yace kawai sai na hakura da aikin yace tatayiban li khatirihi dan na kwantar mai da hankali kar na cutar da shi to abin da aka kalla nan shine na farko a ɗabi'ar dan adam babu wani mutum da za a yi mai gyaran kuskure sai wani dan adanci ya nuna mai cewa ba a kyauta mai ba a farkon al'amari sai ya ji kai to ya za a mun haka kuma gane wannan dan adanci ne amma nan da nan idan Allah ya taimake shi to sai nagarta ta sa ya ji daɗi cewa kai na gode wa Allah da Allah ya sa ma aka gyara mu irin da Umar yake ce ma Sayyidina Aliyu cewa kada Allah ya sana rayi a garin da baka nan bayan ya gyara mai kuskuren shi to kuma kaga wannan nagarta ana ƙara nisa da zamanin annabta tana raguwa saboda ka irin wannan zamanin namu mutane ba sa kauna a gyara musu kuskure ba sa kauna a gyara kuskuren su ba sa kauna a gyara kuskuren wanda suke so ko wanda suka yarda da shi ka gane wannan ɗabi'a ta mutane zamu da aka yana ka ka lura shin wannan gyaran kuskuren dole ne sai an yi shi yanzu ko dole ne ma kai ne ya kamata ka yi shi sai aka ibn hajar ya lura to zan iya barin wannan kurakuran daga baya a gyara watakila in baya duniya ko in zamani ya tsawo ko wani ya gyara domin wannan gyaran kuskuren ba kurakurai ne na technicalities na ilimi ba kurakurai ne waɗanda suke na yanzu nan a gyara aqida ko a gyara sallah ba sai za a iya jinkirtawa sai jinkirta bai abin nan ba saboda saboda kuma akwai buƙatar kula da haƙƙin na gaba da kai ba shi ne Abdullahi ɗan Umar ya ce, Na san ma'anar tambayar da annabi ya yi game da bushe ta kama da bino ba, ya ce, amma na ƙi faɗi, saboda na ga wasu dattawa ba su faɗa ba ina jin kunyar in kunyata su wannan shine ladubban da ya kamata a kula amma mu yanzu dauka muke kawai duk wanda ya faɗa wanda bai min ba wallahi sai na sai na mai kayan ice ya mun na kara in ya ga dama bakin ciki ma ya kashe shi to wannan bai cikin ladabin sana'ar ilimi bai ciki dole akwai mura'at na masalih da mafasid me zai kai ya kawo me ya kamata me bai kamata ba ya ake hulɗa da abubuwa ire-iren waɗannan sai ibnu hajarin sai ya kyale wannan zancen bai sake ba so daga nan kuma bai ma sake kuma ta kan aikin ba sai dai ka gansu haka daban-daban to haka malami suke yi a da in ma za a tambaya su tambayi malamin su ko za su yi mishi wani gyara ko za su kawo mai da nufi da sura kamar ana ƙara algata malam a dai duba ko kaza ne ba a san a wannan a duniyar ilimi ba sai a yanzu kamar yadda na taɓa fara a wata lakta da muka yi ni na ganin daga cikin abin da ya taimaka zuwa ga wannan yanayin shine sauƙin da ilimi yayi a hannun mutane idan ilimi yayi sauƙi duk ba ilimi ba duk abin da yayi sauƙin samuwa ga mutane to automatically kimarsa tana raguwa sannan kun ga ilimi hanyoyin samunsa sun sauƙaƙa alhamdulillah ana ganin a wannan ai hanya ce ta ta samun yaduwar alkhairi gaskiya ne to amma kuma dole a biya wannan farashin yanzu littafin muktasar me yasa yake ba mutane tsoro saboda masu kantar da shi ba su da yawa an kaje a karantar da kai muktasarul khalil sai an ta maka ma an ta tsorata ka sannan da an yi layi uku a ce ya isa haka me yasa sannan muke secondary school mathematics yake ba mutane tsoro saboda ana ganin wani abu ne da ba kowa ya iya ba kuma wanda ya iya din ma za a ganshi kamar wani motsatsi haka to haka kowa na tsoron abun ko mun gane ana tsoron abin da ana kimanta misali alaran ma aka ce wani mahaddaci ne ko gwani ne ana kimanta shi amma yanzu mutum da duk gasu nan kullum za a yi guda talatin can guda saba'in can guda ashirin da takwas na gaskiya ne ba na gaskiya ba ne an da yayi su to za ka samu ya zama eh na tuna muna yara da muna yara yan sakandare wallahi tallahi na taɓa kun labarin daji da aka ce wani yaro a nan tudun jukun ya ci english da maths a barewa a waye ku wallahi har zuwa muka gidansa ana kallon shi saboda duk garin nan sai a gama jarabawa wallahi wani dan bahaushe bai ci wannan kwas din ba da haka kowa sai dai tafi IJMB ba wanda yake tafiya university kaza IJMB yake zuwa aje ayi A level malam ba haka bane kafin ka ga ga malali ne shi ma san da ya caka aka dinga yawo da shi gari gari ana nuna shi saboda a wancan lokacin 80s din nan ka ci 5 credits to ai aljani ne kai kawai to amma yanzu ba kusan kowa ma ya san wannan ba komai bane yaro ma yanzu kamar sai nan yaje jaraba sai ci da za a kai shi kaga je su yake ko da za a kai shi zai waye wallahi sai ci da gaskiya ne ko ba da gaskiya ba dai ya ci saboda kai ta ba ta da kima to wannan ilimi na musulunci wanda da aka bar shi ya zama wani abu ne ana yin shi da kimarsa da darajarsa da mutuntawarsa to sai ya zama ba wanda zai koyi shi sai wanda ya kawo kanshi ka kawo kanka ka san darajar shi sa ka zo to kuma zaka kimanta masu bayarwan zaka kimanta abin da ka samu amma da aka sake shi da izala suka zo suka kawo manhajin universal basic islamic education cewa al-ilmu lil jami' izala suna daga cikin da suka kawo wannan ka'ida saboda su kuma ‘yan bid'a da sufaye su kuma sun tsare abin tsarewa ta yi yawa, to da aka zo gyarawa kuma sai aka buɗa shi aka ce kowa ya je koya da mata da yara da zawarawa da attajirai da ustazai kowa kowane masallaci yanzu ba za ka rasa inda inda masallaci na halittu suna sai katar ana darasi akalla dai magarba da isha ko bayan sallah su ba mutane sai su gama harkar duniya sama za a zo a musu karatu za a yi fikihu za a yi hadisi za a yi tauhidi za a yi kaza kaza kaza sai zama kowa ya samu ɗan nasibinsa na ilimi to wannan alkhairi ne to amma saboda ɗabi'ar ɗan adam na ganin sauƙin abin sai ya zama wato sauƙin ya haifar da wannan matsala abin ya sauƙi a gun mutane har kowa ya ga zai iya tsoma baki kowa ya ga shi ma ya zama malami a ta zuga mutane bari ka wani kwatance da zamu gani da shi ma na nufin da sanda muke yan yara yan mutsi mutsi muna tsakanin primary zuwa junior secondary school a nan garin zaria masallacin ahlus sunna mu dai a nan tudun wada guda biyu ne daga harun danja sai bariki duka sauran babu duk wanda san da ka san sunan babu to ina tuna a lokacin yanda juma'a take da mutunci a idan mutane in aka ce juma'a gari ya waye to kamar sallah ne iyayen kuma ta su fara cewa to kowa ya dauko rigar shi ta juma'a ya tabbata a goge take a fara sa ruwan wanka a yi wanka abincin rana ma irin wannan ranar na musamman ne wato ba abin da aka saba dafawa ba shi za a dafa ba kuma za a yi ƙari a kansa kawai duk ana murna za a je sallar juma'a haka za ga mutane sun fito ɗan goko ta ko ina ana tafiya saboda abin yana da daraja amma yanzu da masassun juma'a suka yawa hudu ba wannan shiga wani ko ina lasifika baka wannan ash'uru bil ihtimam din ko mun fahimta baka jin muhimmancin abin yadda kake jin shi da in baka samu anan ba da ka buga mashin minti uku ga wani can in baka samu anan ba ga wani can masallaci yanzu a tsakanin wannan rukunin namu tudun jukun gaskiya layout tukur-tukur gonar ganye da magume za ka kirga wajen guda bakwai ko takwas wajen guda bakwai sadaka abin zube da wani kima to wannan ɗabi'a ce ba yadda ka iya da ita amma kai ƙoƙari kada ta rinjaye ka ka dinga tuna cewa tunda dai abin yana da daraja ko da wani dalili ya sa ya samu da sauki to bai rasa daraja shi ba kama alkur'ani qur'ani na da daraja ƙarshen zamani da ya sa mutane suke samun hada shi da sauki bai rage mai daraja ba to karka wulakanta masanin shi sai ka tsira daga wannan matsala Allah ya kyauta malin ya ci gaba da cewa a la yaslimu alimu min khata'i ko kenan ne muka karanta ga wata magana ta Imam Zahabi wadda malamin mun ya kawo a cikin taliki ita kai ran karanta mana Imam Zahabi yana magana akan wata mas'ala sai yazo yana cewa man alladhi yaslamu min alsinatin nas yace wane ne wanda zai iya tsira daga harsunan mutane mutane waye ce ba za su zage shi ba ba za su soke shi ba ba za su aibata shi ba ko su masa hassada ko su masa kage ko su mishi mummunar fassara ko su mu shirya yanzu abinda yake a zamanance deconstruction a tafkik yanzu abinda mutane suke kenan muna da wani theory mu a literature a literary abin nan criticism ana ce mishi a tafkikiya shine deconstruction akwai wani kafiri da ake ce ma Jack Derrida mutumin ƙasar Faransa ne shi ya wannan theory din ma'anar theory din shine zantukan mutane idan suka gama maganganunsu to ba su da sulɗani a kansu ku masu tattaunawa ku ne kuka mallaki maganganun saboda kana da yancin ka lazimta wa mutum ma'anar da aka san abin da yake nufi kenan dan haka abu na farko da ake shine za a daddatsa magana zuwa gunduwa gunduwa idan da kaga dai masu ta'aliki nan da sharhi da aikawa da sakonni suna yi mutum yayi magana shi magana shi take mutakamila sai a zo a daddatsa ta gaba gaba ai mata fasara da aga dama saboda wannan yayi mata fasara da nashi ganin daman shi ma Mr. B ya masa fasara da na ganin daman Mr. C haka kowa zai abin da ya ga dama. Sai ga magana ce ɗaya amma an ba ta ma'anoni daban-daban kowa ma'anar daidai da san ransa. To wannan mu ɗan literature mun san kawai ba wani abu bane sabo tafkikiya ce. Shi wanda ya magana zai rantse da Allah ba haka nufi a ce ƙarya kake haka kake nufi wallahi ƙarya kake. Ƙarya kake wannan shi lazumin magana kuma da haka kai kafiri ne. Allah ya kyauta. zahabi yake cewa lakin idza sabatat imamatur rajuli wa fadluhu yace amma idan falalan mutum ta tabbata da cewa malami ne lam yadurhu ma qila fihi to duk abin da aka fara akan shi ba zai cutar da shi ba wa innamal kalamu fil ulama'i muftakirun ila waznin bil adli wal wara yace amma fa ka sani magana akan malamai ba ma akan malamai ba magana akan kowa tana da tsananin bukata izuwa ga adalci da taka tsantsan ta ce wane fasiki ne wane dan bid'a ne wane batacce ne wane ba akan gaskiya yake ba wane ya sauka daga kan tafarki fadin waɗannan maganganun suna buƙatan taka tsantsan da adalci wa qala malikun ibnu anas rahimahullah malik yace la yukhadhu al-ilma ya la yukhadhu al-ilmu an arba'a ba akwai ilimi daga mutum hudu safihun mu'linus safahi wawa mutumin da bai da kamun kai ga karatu amma bai da kamun kai yana yana yana yana magana da ba'a da raha da zolaya da sakin baki bai mutunta kanshi ba akwai mutunci wanda minimum standard na mutunci da ake bukata daga dan adam ma bai da shi to wannan kuma ilimin shi ba a daukan katu a gunshi na ɗaya kenan na biyu wa sahibu hawan mabiyin son zuciya yadda unnasa ilai yake wanda ke kira mutane zuwa ga wata aqida ta bid'a ya tare wata aqida ta bid'a yana ta kira mutane zuwa gare ta to wannan shi ba daukan ilimi a gonsa ko mun karatun shi na uku wa rajulun ma'rufun bil kadhib fi ahadisin nas da mutumin da aka san cewa duk in za a yi fira sai yayi ƙarya yana ƙarya a cikin mutane wa in kana la yakdhibu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko da baya wa annabi ƙarya amma dai a cikin fira duk labarin da zai baku ya riga ya saba da ƙarya to wannan ma ba a karban hadisi a gurinsa wa rajulun da mutum na hudu lahu fadlun wa salahun mai nagarta da falala mutumin kirki mai nagarta da falala la ya arifu ma yuhaddithu bihi amma bai san me yake faɗi ba ilimin shi babu tacewa surutai ne kawai abinda ya ji a teburin mai shayi shi yake faɗa muku abinda yake trending a facebook shi yake faɗa muku ba ilimi yake ga muku ba amma shi a karankin kasa mutumin kirki ne kaga shine aka san wancan safihi mu'linul lisafihi din وقد ذكرنا هذا الخبر عن مالك من طرق في كتاب التمهيد Bala ya ce, Mun ambaci wannan labarin, wannan kisa, wannan asari daga Maliku a cikin Atamid da isnadoji daban-daban, fa'agna an zikiri hihahuna, da aka ba sai ya maimaita a nan bai Abdulbari, wa ashar na ilaihi fil hadal babi da annahu min. Mun yi isharar sani a nan kawai saboda wannan yana cikin babin abin da ya shafi siffofin waɗanda ake da suna malamai. Wa na bi hayyana at-taimi qala al-ulama'u thalathatun ce malamai iri uku ne. alimun billahi wa bi amrillahi masanin Allah masanin al'amarin Allah wa alimun billahi wa laysa alimin bi amrillahi wanda ya san Allah amma bai san al'amarin Allah ba wa alimun bi amrillahi wanda ya san al'amarin Allah wa laysa bi alimin billahi amma bai san Allah ba yace fa ammal alimu billahi wa bi amrillahi fa zakal khaifu lillahi abinda nake nufi da masanin Allah masanin al'amarin Allah shine mai jin tsoron Allah shine sanin Allah din wal alimu bi sunnatihi sannan amrillahi wanda ya san sunnan Allah wa hududi wa faraidi wato yana tsoron Allah kuma ya san ilimin addinin Allah shine alimun billahi wa bi amrillahi wanda kuma na cewa amal alimu billahi wa laysa bi alimin bi amrillahi fa dhalika al khaifu lillahi ilimin Allah din shine tsoron Allah amma ilmun alimun bi bi amrillahi to wato wato bai san bai san karatun ba yana jin tsoron Allah ma bai san karatun ilimin Allah ba wa ammal alimu bi amrillahi wa laysa bi alimin billahi fa zalika al alimu bi sunnati wanda ya san karatu wa hududi ya san hadojin Allah wa faraidi wa laysa bi khaifin lahu amma baya jin tsoron Allah wannan yafi yafi hadari gaba daya wa an ata fi qawlihi ata yana fassara fadan Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama'u yace man khashiyallaha fa huwa alim duk wanda yake tsoron Allah to wannan malami ne waruwa an ibn mas'ud annahu kana yaqra'u arwaito daga abdullahi dan mas'ud cewa yana karantawa a cikin musafin sa innama innama yakhsha Allah min ibadihi ulama'u bihi ulama'u bihi akwai karin lafazin bihi a a mushafin abdullahi dan mas'ud wa kadhalika fi mushafi yake yake a cikin musafin sa wa nabi kilaba daga abu kilaba qala yace al ulama'u thalathatun malamai iri uku ne rajulun asha bi ilmihi walam ya ishin nasu bihi ma'ahu mutumin da ya rayu da iliminsa amma mutane ba su mori ilimin ba wa rajulun ashan nasu bi ilmihi walam ya ishwa bihi da mutumin da mutane suka mori iliminsa amma shi bai mora ba wa alimun asha bi ilmihi wa ashan nasu bihi ma'ahu da mutumin da ya mori iliminsa ko mutane suka mora me yake nufi da wannan wanda ya mori iliminsa mutane ba su mora ba shine wanda bai ba da muhimmanci wajen koyarwa ba amma yana aiki da abin da ya sani kaga shi ya mori ilimin sa amma sauran al'umma ba su mora ba wanda mutane sun mora shi bai mora ba shine wanda ya karantar amma ya ki aiki da abin su kuma mutane suka je suka aiki da abin kaga su sun mora shi bai mora ba sai kuma wanda ya mora mutane sun mora shine ya karantar kuma yayi aiki ko mutanen ma Allah ya ba su dama sun yi aiki da abin to wannan shi ya mori ilimin sa ko mutane suka mora وعن سليمان ابن موسى قال يجلس إلى العالم ثلاثة mutane iri uku ne masu zama a gaban malin akwai rajulun ya akhudhu kullama yasma'u akwai wanda yake duk abin da yaji agun malamin ya rike kenan gam no shakin wa rajulun la yahfazu shay'an akwai kuma wanda shi yana zama ne bai iya haddace komai wa huwa jalisul alim shi wannan kawai yaron malami jalis abokin zaman malam ne shi da kawai kamar wani fi'e ne haka ko wani dan aiki wa rajulun da kuma mutumin da yantaki yana zaben abin da ya kamata wa huwa khairuhum shine mafi alkhairi a cikin su duk malami idan ya zauna karantarwa musamman malamin da ya bunƙasa to masu zama a wurin su suna zama irin waɗannan nau'in akwai waɗanda sun yadda da shi duk abin da ya faɗa kawai ɗauka za su ba sa tacewa gaba ɗaya akwai wanda kuma shi yana son malamin amma kuma shi ba ɗalibin ilimi ba ne kuma kullum yana tare da malamin to shi ne ake ce majalisul alim abokin firan malam za ga ya fi kowa ma abin nan samun shiga a gun malama amma PA ne kawai ranar malamin bayanan shi ba zai yin darasi ba ran da aka bayan fatawa malamin bayanan shi ba zai bada fatawa ba ran da malamin ya faɗi ya mutu ba zai iya gadon ilimin shi ba ko mun gane amma za ka ga ya fi kowa a abin nan wato tamanni da, da nuna cewa mu ne muka fi kowa sanin malam wani mu ne na kusa da shi duk tafiye tafiye da shi aiki alama shine direban malamin hala shi yake cefane a gidan malamin in malamin ma bai da kuɗi hala shi yake bashi bashi to wannan shine jalisul alim akwai kuma ɗalibul ilm shine na uku dinnan wanda yana karatu a gaban malami yana sanin meye sanda malamin ke faɗan ilimi ya sani sanda malamin ke kuskure yana fahimtar kuskure sanda malamin ke faɗan ra'ayin shi ya sani saboda yana intiqai yana zaben abin da yake daidai yana barin sauran yace to wannan shine mafi alkhairi qala yace wa idza kana ilmu rajuli hijaziyan wa khuluquhu iraqiyan wa ta'atuhu shamiyatan ya'ani annahu rajul yace idan kana neman mutum wanda yake ɗalibin ilimi ne kyau shin za ga ilimin sa irin na ƙasar Hijaz wato ilimi mai tushe a ƙasar Hijaz Makka da Madina ba a san ilimi na takahaye ba ilimi sai an koya kuma shine asalin wurin shine asalin kradin wato abin nan cibiyar ilimin sannan mutanen wurin ba su san mutum ya fara karantarwa ba sai malaman shi sun ba shi ijaza wannan za ga suna da nagartar ilimi su imam malik da sauransu wa khuluquhu iraqiyan dabi'arsa kuma irin ta mutanen iraki shine kwazo himma yi da gaskiya mutanen iraki kaga su annabi rayi a wajen ba sabai ne suka tashi ɗaiɗai wasu abu musa sibin mas'udin suka je wajen amma saboda kwazon mutanen iraki sai da ya zama har mutanen Hijaz na barin Hijaz tafi Iraki nemo ƙarin ilimi saboda ƙwazo a tafi Kufa a tafi Basra a tafi Rayu a tafi Baghdad sai da suka zama sune qiblatud duniya inda ana magana ilimi shekaru ɗan ruwa to saboda mutane ne masu ƙwazo an san su a tarihi da wannan ƙwazon to ka zama iliminka yana da isnadi a gun malamai ne ka zama ko mai ƙwazo wa ta'atuhu shamiyya su ga mutanen Sham an san su da ɗa'a a gun na gaba da su hatta wuce misali jirin ɗa'a da suke wa mu'awiya jirin ɗa'a da suke wa sarakunan banu umayya to ka zama kuma mai ɗa'a irin haka a gun malaman ka to in ka haɗa waɗannan uku to kai ne ɗalibin ilimi na gaskiya da zaka dace da ilimi kana da loyalty kana da hard working sannan kana da kyakkyawan background a cikin karatunka to mu lura da kyau mu gani jama'a ba kowa Allah yake haɗa waɗannan uku ba tunda su ma kaga waɗannan sai Allah ya raba abubuwan a gari daban-daban Allah bai hada mutanen Makka da Madina duka ba bai hada mutanen Iraki duka ba bai hada mutanen Sham duka ba mutanen Iraki yayin da suke da wannan himma su kuma ba sa jin magana a wajen mu'amalar su da sarakuna su kuma mutanen mutanen mutanen Hijaz yayin da suke da irin wannan tushen sai suka zama su kuma daga baya kuma kasala ta busashe su su kuma mutanen Sham yayin da suke da wannan makauniyar da'ar sai ya zama kuma ba sa darasta malamai su kuma su kuma su darasta malamai su sarakuna ko suke darastawa sau da sai har imamun nasa'i a sham aka kashe shi mutanen sham suka dinga bin shi suna mai iwu suna jifan shi har ya faɗi ya ji ciwo saboda kawai ya faɗi fatawar da bai ta suke son ji ba sau da idan Allah ya taimaki mutum ya samu waɗannan abubuwan to za ga wannan shine mai nagarta a cikin ɗalibai da malamai وأنه قال يجلس إلى العالم ثلاثة رجل يكتب كل ما يسمع akwai wanda duk abin da ya rubuta fa zalika ka hatib laylin wannan kamar mai itace da daddare ne duk abin da yaji kawai ya yarda to wannan kamar mai itace da daddare wata zai zai dauko da maciji bai sani ba cikin duhu ya dauka itace ne ya kama thumma zakara mithlahu illa annahu qala ya ambaci sauran kamar wadancan sai ya ce idza kana fiqhu ar-rajuli hijaziyan wa adabuhu iraqiyan faqad kamula idan ya zama mutum iliminsa ilin na ƙasar Hijaz ne sannan ladabi da biyayyarsa wato al'adunsa da halayyarsa irin na ƙasar iraki ne ya ce to wannan ya cika ilahunan ta ha hadithuhu walam ya ƙullu wata'atuhu shamiya a wannan karan bai ce wata'atuhu shamiya bari mu bashi anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum